وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي لك أردت لطف شعني بها في دائرة عنايتك ونفعت وأنت ترفعني بها إلى سماء جدك ورعايتك واربط نور تعصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وطغيان البغاة المتربصين وشمات الأعضاء الخائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau a yau lahadi ashirin ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da biyu ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan gari na Kafancan. Allah subhanahu wa ta'ala muke roka da ya mana jagoranci kan abin da za mu faɗa. Aran ma ya ja mana aya ta talatin a cikin suratul baka wanda idan mai sauraro na tare da mu jiya mun fara karatu akan ayar sai lokaci ya riske mu sai muka muka samu wuri sai muka tsaya ayan Allah subhanahu wata'ala yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa id qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun ma'anar ayar Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa id qala rabbuka lil malaika ka tuna ka tuna lokacin da ubangijin ka yake cewa da malaiku jiya mun yi magana kan wannan wurin ko mun yi magana ana magana kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallam yana nan a wannan lokacin shi Allah subhanahu wata'ala yake da shi ka tuna ka ambata ko a wasu malamai suke mai mai ta suke fasara wanda kiya Allah ya taimake mu mun ɗauko bayani yadda abin ya faru ko har muka ɗauko hadisai guda biyu wanda malamai suke tattaunawa wasu na ganin cewa farkon abin da aka fara halitta shine alkalami wasu na ganin farkon abin da aka fara halitta shine hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda dai karatu dai jiya ya tabbatar mana cewa hadisin ma da ake kafa hujja da shi cewa farkon abin da aka fara halitta alkalami ne je karatu ya tabbatar mana cewa hadisin ma yana ƙara tabbatar da cewa farkon abin da aka fara halittar manzon Allah ne hasken manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama wanda naga akwai fiskan baki haka yau sosai sai mu ga ba hadisin hadisin cewa yayi hadisai ne guda biyu hadisi na farko shine hadisin jabi wanda su sufaye ko ko yan dariku suke gaba hujja da shi cewa farkon abin da aka fara halitta hasken manzon Allah shine hadisin jabi wanda yake cewa awwal ma karakallahu nuru nabiyika ya jabi wannan shi ne hadisin da sufaye ko yan dari ko su yi wuta da shi to a farkon abin da aka fara halitta hasken manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai hadisin da wa'anda ba sufaye ba suke gama wuta da shi cewa ba hasken manzon Allah aka fara halitta ba su a wurin su alƙalami aka fara halitta su ma suna da hujja sun gama hujja da wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa farkon abin da aka fara halitta shine alƙalami to wannan hadisin da suke gama hujja da shi shine ce shi ma muka yi dirasansa cewa sai muka gano hadisin ma a yana ƙara tabbatar da cewa farkon abin da aka fara halitta hasken manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam domin hadisin cewa yayi farkon abin da Allah subhanahu wataala ya fara halitta shine alƙalami fa qala lahu sai aka ce da alƙalamin nan uktub ma kana wa ma sayakun ka rubuta abin da ya kasance da kuma abin da zai zo ya kasance har zuwa ƙarshen duniya har zuwa ƙarshen tashin kiyama ko har zuwa abadan abad sai muka ce mu kalli wannan hadisin da suke kama hujja da shi uktub ma kana ko ka zo nan wa ya zo muna muna muna jita nan ce da shi don muna tattaunawa yana kokarin ya kara kawo min nashi shi ma fahimta sai nake cewa to uktub ma kana wa ma ta yakunu a cikin tattaunawansa sai na ɗauki wani wani gol kuma a cikin maganarsa sai ta ai ma kana fi'ili ma ji ne kenan akwai wani abin da ya riga ya kasance wani dama jiya mara ga mai magana da kai ko ina ganin shi saboda bai zo jiya bane yake kokarin shi ma ya yi input na shi a kai ma kana abin da ya kasance sai a ce sai muke cewa wannan alƙalamin duk jiwansa ba zai iya lalubo yaushe Allah ya samu ba ko kuma a hadisin da ma sun kafa wuta da shi cewa farkon abin da Allah ya fara halitta shine alƙalami to tunda alƙalamin ba zai iya nemo yaushe Allah ya samu ba kina ya nuna akwai wani abin da aka fara halitta ba alƙalamin bane farkon halitta wannan sai ƙara tabbatar mana cewa farkon abin da aka fara halittar shi ne dai hasken manzan Allah tun da aka ce masa uktub ma gani rubuta abin da ya kasance wanda shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi sa a wannan wannan da aka ce wa iz qala rabbuka shi ne abu na farko da aka fara faɗa yau ka tuna duka sauran yanzu an gama koro mana siffofi na muminai siffofi na kafirai siffofi na munafikai ko ba abin da ban gama karantowa ba yanzu yanzu za mu fara karatu ne akan ababen da suka faru wanda yake da alaka da ɗan adam kamar yanzu zaka ce za a ba ɗan adam labarin asalin tushen shi tunda yanzu ai labarin tsohon alkur'ani ba ai ba mu san tushen ba ba mu san menene origin namu ba kawai za mu zo mu dogara ne da abin da wayannan mutanen yan shiriri ta suke bara cewa asalin ɗan adam biri ne waye da tsalle ya ga sai haka sai bindin ya tsinke ko ko ba da Allah mun shi ba Allah ya yi mana da abin da za mu yi dogaro da shi kenan sai Allah yanzu ya ce bari na sauƙaƙe maka bar na kawo maka origin na dan adam sai origin din ne za a fara shi ne ake gaya wa manzon Allah tuna mana kenan yana nan lokacin da abin ya faru ko hajji muka kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kuntu nabiyyan aliman bil quwwati wa alam bayna tin wal ma na kasance annabi ne ni na san cewa ni annabi ne alhalin annabi adam yana tsakanin yunku da ruwa ba a zama an kwaba shin ba ku saboda yanzu sai Allah ya ce ka tuna mana ka tuna duk lokacin da aka ce maka ka tuna kenan ka da kai ake abu kenan ko ka tuna mana lokacin da ubangijin ka yake cewa da malaiku inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya khalifa na a doron kasa wanda ce mun yi magana kan wannan kalmar wannan gaban cewa menene khalifan nan ko muka ce khalifa shine dukkanin wanda zai rika mai gurbin wani wanda ba ka dan adam yake sai mun dogon karatu a wannan wannan kawai na ga bakin fiskoki ne da sa ke an koma baya khalifa shine mai mai gurbin wani ko an ga kawo misalin idan mutum baban shi yana da alaka da malinta in ya haihu sai ya samu yaron shi suna khalifa in mutum yana da alaka da sarauta da zaran ya haihu sai ya samu yaron khalifa ko ko ba ka yi ta faruwa ba to khalifa shine wanda zai rika mai gurbin wani kamar dai yadda muke mu yanzu dukkanin mu nan kusan kashi saba'in a nan wurin yanzu iyayen mu sarrafa kashi saba'in kashi talatin ne yanzu iyayen suke na wurin ko sabanin jiya ka ga yadda rayuwa ke canza wa kuma ko to kashi saba'in din nan duka iyayen mu sun haife mu ne suka rasu mu ko mun taso yanzu mu ma mun yi aure yanzu mun haihu mu ma haka za mu tafi mu rasu za mu bar wa'annan yaran namu su ma wa'annan yaran namu haka za su taso su ma su yi aure su haihu su ma su rasu to shi zaka ce khalifa me maye gurbin wannan wannan yana maye gurbin wannan wannan yana maye gurbin wannan wanda yanzu zaka iya tunawa har sai karatun ya kai wa ma akan zuciya ko aka ce zuciyar da aka baka nisbi ce kawai a baki ne naka amma a hakikani ba naka bane a'a kai kana lura da ita ne za ka yi ta juyawa har zuwa lokacin da masu shi za su zo su karɓa kayan ko muka ce yanzu ga ta dai dukiyar kana gani naka ne a account za a zo an sa naira goma zai nuna maka ɗin naira goma ya shiga naira dubu ta shiga dubu ɗari haka to in za ka yi tebare za ka je ka ɗauka ka abin nan har muka ce in kana son ka gano ba naka ba ne duka wannan kuɗin da ke account ɗinka ko na wani ka je yau ka kwashe ka sai wani abu da gaba ɗaya da su kuɗin ya kare za ka ba za ka iya ba domin tunaninka akwai wani abu a gaba akwai wani abu gaba zai taso to haka rayuwar za ta yi ta tafiya za ta yi tafiya kuɗin nan kana nan kana tarawa kana ɗiba kana tarawa kana ɗiba har ka mutu asalin masu wannan dukiyar zai su su ma sai a raba sai a ce matanka tana da kashi ɗaya cikin kashi kashi takwas one over eight ya babanka yana da wani over six mamanka suna da wani over six kaga dukiyar da kake da cewa naka ne ba yanzu ya Allah ya nuna maka hakikani ba naka bane ga ba shi da sun zo yanzu ba wannan ya ɗauki wani over six wannan ta ɗauki wani over six sannan sai abin da ya rage sai a ce to a raba shi ko a raba mu wa'annan yaran da ka bari sai a raba musu da zakari musu da hazin kunsa yayi shi kenan an gama ne kuɗin da ka tara nan ya an gama ne sai gidanka a zuwa a rubuta a takarda nake nufi ba a zahiri ba a rusa sai a ce wancan ɗakin ciki da balan can yanzu ya tashi daga naka ya koma na wani wancan wurin ya koma na wani ka gani ba har kicin sai an lissafa da shi yanzu ya tashi daga naka tun da tsara su ya koma na wani shi ma wayannan da suka gada yanzu ne yake da shi nasu su ma haka za su ta fataka da kudin ana yi ana tarawa ana yi yana karuwa su ma haka za su mutu masu shi zai zo su tsara gada wanda ce maka bada Allah yake wa an shi kumin ma da ala kun mustakhla ka gani ko mustakhla fi da ana sanya wasu na gadon wasu wasu na gadon wasu a kan wannan dukiya saboda haka yanzu a zahiri ne kake ganin kudin naka har muka kawo karatun nan cewa misali sallallahu alaihi wasallam ya nuna mai hankali shine wanda yake gina lahirarsa da wannan dukiyar da yake samu a muka yi magana cewa musulunci ba yana cewa kaka tara kuɗi bane ko ko muka kawo magana kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka bar yaran ka cikin rubin asiri da wadata ya ji ka bar cikin talauci suna zagayawa suna roƙon mutane ko makwabta ko shine wancan ayar za ka ɗauka kisan karuna wata ma آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا kenan me ake nema shine abin da yan boko ke cewa ana ko ana neman kai musulmi kai striking din bala ka gina duniyanka ka gina lahiranka ka gina duniyanka ka gina lahiranka har sai muka kawo wani formula ko duk kudin da ka samu idan mutum ya samu misalin ya samu naira dubu to ya iya ɗaukar naira ɗari biyu ya yi wani abin da yake da alaƙa da lahirarsa haka muka faɗa jiya formula ce wanda hakan nan zaka ji ganin kana kaiwa kana kaiwa sai ka kazo lahira ka zama wani babban mai kuɗi kuma ko a lahira Allah ya ce mana Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wa ya tsara buka lima laikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha inni ja'ilun ce mun yi magana akan sa ko da za mu tsawaita ba ja'ilun shine inni khalidu wanda ake nufi cewa wanda zai zauna a doron ƙasar nan shine zai rika raya ƙasa sai muka ce primary assignment ɗin ɗan adam wajib ko wajibin ɗan adam a doron ƙasa bayan yin san yin ibadansa shine ya raya ƙasa kenan Allah subhanahu wata'ala bai halarci ɗan adam don ya rusa ƙasa ba an halitta ɗan adam ne don ya ibada kuma ya raya wannan ƙasar da yake zaune a kanta shi sa ka wani ikon Allah da yanzu wannan jajin da ke nan bayan mun nan da mutum ɗaya zai je ya zauna a wurin ka bashi ka bashi nan da wata uku zuwa wata hudu za a ga sun wuce su ɗaya a wurin ya wuce shi ɗaya a wurin me yasa dama an yi tsaye domin su raya ƙasar wani zai zo wucewa ne kawai sai ga kai kaɗai ne a wurin sai ce ka wurin nan yayi shi ma sai ya sai ya zauna dama an yi wurin ne dan araya ko bar ka kuma su a musulunci yanzu annabi isma'il alayhi salatu wassalam da maman sa hajara a wurin aka halice su ai ba wurin aka halice su ba ko annabi ibrahim ne alayhi salatu wassalam ya je ya dauko su ya kawo su wani kurmin daji ya ajiye su su bi kawai da uwa da wani ɗan jariri a ɗan ƙarami haka wasu a wurin amma sai ga wurin yanzu ya zama cibiyar duniya ko ka kaza abin da annabi ibrahim yake mana rabbi inni askantu min zurriyyati biwadi ghairi dhi zar'i inda baitikal muharram yace Allah na kawo su nan ne ba dan komai ba kurmin jajin nan da na kawo su ba kowa ba komai Allah na kawo su ne ne mu fara ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليه كسان يزكى من mutane su rika karkata a kansu daga nan sai ga wani ya zama duniya ne ko ba ta wasi da duniya to kenan dan adam bayan yin ibada abu na biyu shi ne ya raya kasa ba a yi dan adam ba domin ya lalata wannan duniya ba ba a yadda ba Allah mun tuba Allah ya yafe mana ne ga ran sura barika qalu atajalu fiha man yusli fiha sai mala'iku suka ce atajalu fiha man yusli fiha yanzu Allah subhanahu wata'ala za ka sanya waɗanda za su zo su rika yin barna a doron kasan nan aka ce me yasa mala'iku suka faɗa wani aka ce abin da yasa mala'iku suka faɗa domin suna da ilimi a baya Allah subhanahu wata'ala ya fara kawo halittar aljanu su zauna a duniya sai aljanin nan suka yi tarjima suka yi ta kashe junansu to tunda sun ta kashe junansu za a ta zubar da jini to yanzu ana cewa sai Allah subhanahu wataala ya sa mala'iku suka kore su wasu malamai suka ce Allah ya sa mala'iku suka halakar da wayannan aljanin ne wasu malamai suka ce an kori aljanin ne su aka can bayan wani ruwa wani teku na wurin aka aka zubar da su to da yanzu Allah yana cewa zai kara kawo wani halitta a doron kasa sai wannan abu ya kara dawowa kwalwansu cewa yanzu a tajar biya man yusul fiha wa yasbiqu jima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika to yanzu Allah subhanahu wataala ba ka sanya wani a doran kasa wanda za su zamanto suna barna a doran kasa suna kashe jini suna zubar da jini wa yasbiqu jima'a bayan mu dinnan wa nahnu nusabbihu bihamdika muna yi maka tasbihi ko muna yin tasbihi gare ka shine wa nahnu nusabbihu bihamdika muna yi maka tahmidi muna cewa alhamdulillah ko shine ma ba ka hada mana cikin sallah ba ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ko subhanallah 30 da nawa 33 walhamdulillah 30 da wallahu akbar 33 wannan tasbihi ne ka gani ga sun gaya maka wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ko a da rabiya mai su biya wani cikin jama'a wa nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu to da ma nan zamu tafi karatu ji a dai nan gurin mutaka ko wa nahnu bi hamdika wa nuqaddisu qala inni a'lamu ma la ta'lamu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ai ni na san abin da ba ku sani ba sai malamai suka ce to menene wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inni a'lamu ma la ta'lamu sai wasu malamai suka ce shi ne abin da shi ɗan ya koye a cikin zuciyarsa na saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ga shi yana cikin su amma su ba san abin da ya kulla a cikin zuciyar nashi ba to Allah ya sani yanzu Allah subhanahu wa ta'ala zai bayyana wannan abin zai bayyana wannan abin da shi ya koya a cikin zuciyarsa Allah ya ce inni alau ma la ta'lam ai ni na san abin da ba sani ba zan bayyana wani abu wanda ku da kan ba san shi ba Allah ya saka wa malaman mu da alheri lokacin can muna islamiyya ko malamin ya tarwa mu wani kissa yana kokari ya ja hankalin mu ka san karatun teku ne ko ilimi da kake gani teku ne har yanzu mu za mun kawo kan karatun da ya koya mana amma har yanzu kuma karatun ya kasa cika wa Allah ya ce lokacin da Allah subhanahu wataala ya halicci annabi Adam alaihi salatu wassalam kama halicci annabi Adam alaihi salatu wassalam shedan yana nan a cikin mala'iku har ma an sanya shi zaman to jagora a cikin saboda ilimi da Allah subhanahu wataala ya bai mu shedan shedan da kake gani ba jahili bane shi ya sa wasu mara gaske gari idan mutum ya yi tashi ya nema ilimi su suna ganin har ma shi din ya ma fi shi wayo suna shi dai da ilimi za mu zo a gaba za a ga irin maganganun da yake faɗa wanda zai nuna maka cewa wannan shi dan mutum ba jahili ba ne idan ka kalla abin da ya faru da za a kore shi daga gidan aljanna zai nuna maka cewa wannan ba jahili ba ne bayan Allah ya ce zan kore ka sai ce Allah ina neman alfarma dan Allah Allah shi dan ba dan Allah Allah kar a shi ne daga mun gaba har zuwa lokacin da za a shiga aljanna yan wurin su kauta sai Allah ya ce fa innaka min al-munzari amma ba za a kai ka haccan ba ila yawmil waqtil ma'lum ana kira ne wannan sai ya ce fa bi izzatika Allah na rantsa da girman ka da wayanka duk sai na halaka da wayannan mutane yayin ne a nan wurin ya nuna maka ilimi cewa ya san Allah baya canza alƙawari da da ni da kai aka gaya mana wannan cewa to gidan da ka zo kabilan da sai na rusa shi ta na fasa daga ma ba ko ba ka zaka ce ba to amma shi shi dan ya san Allah baya saba alƙawari to da sai yace لأغوينهم أجمعين إلا إذا لك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول الله يا باشي مرتين to tunda ka ce za ka halakar da waɗannan yaran naka gaba ɗaya ni kuma ba zan gushe ba ina yafe musu matukar za su roƙe ni gaba kana gani ko to sai malamin ne yake gaya mana yake cewa shi kan dillan yana da ilimi sosai kullum ya zo wucewa sai ya gani a wata kofa a aljanna an rubuta Allah zai halicci wani halitta nasa sannan Allah zai ba wannan halittar umarni wannan halittar za ta saba wa Allah ba za ta yi ba sai shi ta sai ya tsaya sai shi Allah ya shi ne ma wannan halittar ko ubangijinta ya halicce ta sannan ya ba ta umarni ta saba Allah ya kwashe ma wannan halittar albarka idan ya wuce ya dawo sai ya kara tsawa ya kara karanta yes Allah ya yi halitta ya ba halittar nan umarni wannan halittar da ki ka Allah ya kwashe ma wannan halittar albarka Allah ya tsine mata haka zai dai tun lokacin da ya zo zuwa ta wannan wurin sai abin ashe bai sani ba shi ne halittar ba shi aka ma umarni ba da yanzu magana da iskar ai shi aka ma umarnin ashe shi ne ta karanta rayuwarsa a gaba sannan ya tsine ma kansa bayan malamin nan namu ya gama karanta mana wannan kisan sai ce ya zamanto ishara gare ku ku ɗalibai muna makaranta ne lokaci ku ɗalibai ya zamanto ishara a gare ku duk lokacin da kuka ga wani yana aikata aikin saban Allah kar ku tsine masa kar ku kwashe masa albarka zai yiwu kai ma nan gaba za ka aikata irin wannan darasin da ya san mana kenan a wannan lokacin har yanzu wannan abu yana faruwa Allah mun tuba الله كافينا الله يصيب الله كافينا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلم Allah ya ce ai mu na san abin da ba ku sani ba cewa a cikin ku akwai wanda yake ɓoye wani abu a cikin ransa na girma yana ganin shi ya isa tun da shi yana da ilimi to da kaga su mala'iku ba ba su ilimi ba su mala'iku ba ba su ilimi ba su an halice su ne in an ce ai kaza ai in an ce a bari a bari la ya sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru to tunda shi yanzu yana ganin yana da ilimi sai yana jiji da kansa yana ganin kanshi wani abu ne shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya gaya maka cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake da girman kan gidi da kwayar zarra ba zai shiga aljanna ba kuma da wannan shi kuma zaka ga abin da ya halakar da shaytanin kenan girman kan da fasa da duk illa iblis aba wastakbara ko sai Allah subhanahu wataala ya ce wa inni a'lamu ma la ta'lamu ai ni na san abin da ba ku sani ba wasu malamai suka ce inni a'lamu ma la ta'lamuna shine a cikin zuri'a wannan halittar da kuke ta yi ma hasada haka wani malami ya ce a cikin wannan zuri'a wannan mutumin ko wannan halittar da kuke ma hasada kuke cewa kar a kawo su doron kasa kar a yi kaza kar a yi kaza to a cikin zuri'ansa za a samu mutane na kwarai a cikin zuri'ansa za a samu annabawa za a samu mursalai za a samu salihai za a samu waliyai za a samu mazauna gidan aljanna to da ku ba ku san wannan ba ku yanzu kun yi kiyasi ne haka ake cewa da wasu ko kun kun yi kiyasin abin da ya faru da aljanu kuke kiyastawa da wa'annan halittar na mutanen amma ko ma menene za mu zo gaba za mu ji abin da Allah zai gaya musu akan wannan kiyasin ma da suke alayhi alam ma la ta'lam wasu malamai suka ce eh Allah ya saka muku dalilai da kuke wannan tunanin cewa inni alam ma la ta'lam na cewa a cikin zuriyar annabi Adam alaihi salatu wasalam za a sama annabawa za a sama mursalai kama akwai bambanci tsakanin annabi da mursali ko annabi shine wanda ba a aike shi zuwa wurin wasu ba mursali shine wanda aka aike shi zuwa wasu mutane to a cikin zuriyarsa za a samu mutane na kwarai annabawa mursalai sannan za a zo a samu walijai a cikin su ko kamar yadda kuma cikin zuriyar nasa za a zo a samu wayan da yake masu laifi wasu malamai suka ce mu fahimtar mu da indiya alau ma da ta'lamun a kira a warshu shine ni na sani zaman ku a nan sama ya fi muku alheri akan zaman ku a nan duniya ya shiga ko ne shiga ba to shi ne wanda yake nuna maka faɗi na ilimi kar dan kai ka iya fassara ƙwara ɗaya kai ta jahiliya da mutane baya da cikin tarbiyya da tsari na ilimi domin a cikin abin da ka rike din nan sai ga wani kuma anan ne Allah zai haska mai wani ma abin ma wani ma'anan ma kaga yanzu ga shi ma'ana ɗaya ne aya ɗaya ne tsala ɗaya ne cewa yi a wani ma da ta alamu ni na sani a cikin zuriyarsa za a samu mutane na kwarai a samu musulai a samu annabawa a samu waliyai a samu wani da yake ma ba waliyan bane mutane salihai ne a samu kuma yan ta'adda ko dan Allah ya faɗi har yan ta'adda za a samu ka gani ko Allah ya faɗi har yan ta'adda za a samu a cikin zuriyar annabawa Adamu alaihi salatu wasalam duka Allah ya faɗi to sai wasu malamai suka ce inni ya alam ma la ta'lamu cewa Allah ya sani cewa zaman mala'iku a sama ya ji musu alheri akan zaman su a nan duniya ko domin cikin mala'ikun Allah ba akwai wanda kasar ta kwara daya ta bi karfin duniyar nan kafai kwara daya ko to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inni ya inni a'lamu ma la ta'lamu na kuma warshi na kuma wasu ne ni alau ma la ta mutum Allah subhanahu wa ta'ala ce ni al-rahma wa allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa allama adama al-asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الله سبحانه وتعالى في سورة النبي آدم عليه الصلاة والسلام عليه عليه آدم عليه الصلاة والسلام الله يسأل النبي آدم عليه الصلاة والسلام سورة يدكر ثم عرضهم على الملائكة فمن يجيزهم على الملائكة وإلا سورة فقال سي الله سبحانه وتعالى يشي da malaikunta an tuni bi asma'i haula ku karanta mini ko ku faɗa mini sunayen wayannan ababen yan kuntum salihin in kun kasance masu gaskiya ne malamai sai suka ce wannan ayar wa annaba adam al asma'a kullaha tana ƙara nuna mana girma da ɗaukaka da Allah subhanahu wata'ala yi wa kakanmu annabi Adam alaihi salatu wasalam da fifita shi da Allah subhanahu wata'ala yi akan mala'iku kamar yadda ayat ta fara Allah ne ya sanar da annabi Adam karatu na farko Allah ne malamin annabi Adam ko domin an ce an sanar da kai an koya maka ko daraja na farko Allah ne malamin annabi Adam alaihi salatu wasalam domin shi ne ya sanar da shi me Allah ya sanar da shi al'asma kulla dukkanin sunaye kamar yadda za mu zo tafsilat akan wayannan sunayen da aka yi magana sun mara da ma'al mala'ika sannan Allah subhanahu wata'ala ya fitiro wa da mala'iku ya ce ga wayannan sunayen an bi uni bi asma'i haula ku gaya mun sunayen wayannan ababen in kun tsari in kun kasance masu gaskiya ne kan wancan maganar da kuka faɗa sai suka kama malamai suka ce wa'annan sunayen su ne ake kira da suna al-musammayatu dukkanin wani suna in dai abin sunan shi suna to sai ya aka ilmantar da annabi adam aka gaya mai sunan wannan abu kamar yadda sai na abdullahi na abba take cewa yake duka sunayen 'ya'yan adam sai da ga wa annabi adam sunayen su a kashe wannan sunan shi wani wannan sunan shi wani dukkan mu nan yanzu sai da annabi adam ya faɗa sunayen da ba din ya faɗa sunayen namu ba da ba za a iya raɗa mana wa'annan sunayen sannan wa'annan motocin da ake ta tukawa da wa'annan mashinan da ake ta hawa da wa'annan gidajen sama da dukkanin wani abu wanda za ka iya ɗagawa ka ce ga sunan shi sai na Abdullahi bin Abbas ya ce sai da aka yawa annabi Adam kuma sai da ya kalle shi shi yasa aka takaita maka sai aka ce al-musammayat shi yasa anan shi Abdullahi bin Abbas ya ce ƴaƴan sakkan Adam sai da ya kirawo sunayensu kowa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya wannan kabiru sunan shi wannan musa wannan abdullahi wannan abdul aziz wannan umaru wannan isiyaka wannan isma'il wannan kan dukkan sai da ya faɗa sunayen ɗaya bayan ɗaya ba ni na faɗa ba wa ya faɗa sai na abdullahi bin abbas ibn abbas din ya kara faɗa yake cewa wa annama alama al-asma wa kullaha yace wayannan sune al-asma allati yata'arabu bi hadisa sune sunayen da dan adam yake sanayya da su da ka ce kibi dan adam ba zai yi tunanin jirgin sama kake nufi ba ko ko da nita kibi ya zago da tunanin sunan wani jirgi ne yace to wayannan sunayen da da zarar an faɗe su ma'anansa yake zuwa wa kalwan dan adam yace duka sai da aka sanar da annabi Adam alaihi salatu wassalam yace ka san me yasa to da Allah subhanahu wataala ne yake cewa wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma fa minhum man yamshi ala babu wa minhum man yamshi ala rajlai wa minhum man yamshi ala arba yakhluqu Allahu ma yasha to tunda Allah nan ne ya yakhluqu ma yasha to da shi ne yake sa ya ba wa'annan ababan sunaye to tunda ya ba su sunaye ta ina za a san sunayen ta bakin wakilinsa halifansa wanda ya shi ne wani annabi adamu alaihi salatu wassalam ta saboda haka aka sanar da annabi adamu alaihi salatu wassalam al musamma ya su dukkanin wani suna sai na hasan da tada yake cewa ai abin da ake nufi da wannan alasma din shine an duka bijiro da annabi adamu alaihi salatu wassalam sunayen al'ummomi tun daga annabi nuhu alaihi salam tun daga ƴaƴansa har zuwa ƙarshen duniya ya taɓa ɗan sunayen su ababen da ko ababen da mutane za su yi ta'ammuli mu'amala da su a duniya duka annabi adam alaihi salatu wassalam ya rika faɗan sunayen su annabi adam alaihi salatu wassalam yanzu ya gama da wannan abin da ta ƙara tabbatar maka da wannan shine hadisin sayyidina anas da yake cewa ranar lahira da za a shiga wahalar nan ko a tsaya shekara dubu hamsin ana tsaye gumi ya ta zuwa mutane wanda mun yi karatu a kai ba sai mun ƙara komawa baya ba ai idan an zo wurin annabi adam alaihi salatu wassalam da hadisi za mu fara fayatuna adam alaihi salatu wassalam fayaquluna lahu sai a goma annabi adam alaihi salatu wassalam sai a ce da shi anta abunna kai ne baban mutane khalaqa Allahu biyadi Allah subhanahu wata'ala ne ya halicce ka da kudurarsa wa jira laka mala'ikata ya sanya mala'ikunsa suka yi maka sujjada wa allamaka asma'a kulli shay Allah ya sanar da kai sunayen dukkanin wani abu mahallin shayi kenan ba sai mun karanta hadisin gaba ɗaya ba tunda mun riga mun karanta shi a kisan da ta gabata annabi Adamu alaihi salatu wassalam ya riga ya san sunayen yanzu aka kirawo mala'iku za a musu jarabawa zama mala'iku jarabawa saboda haka dalibai da suke cewa a daina musu jarabawa a makarantu ba zai yi ba ba zai yi a daina musu jarabawa ba sai an yi jarabawa a kama an kayi satan an sa a kore ka an gani ko to yanzu sai aka ce da mala'iku an bi'uni bi asma'i haula ku gaya ni da sunayen wa'annan ababen ga sunan yanzu duka za su kafa domin kaka manta a baya mun gaya maka su mala'iku ba ba su ilimi ba ba ba su so daga su an ba su da'a ne kawai in an ce a yi a yi a bani a bani shi ke na abin da suka sani so daga yanzu da Allah ya ce an ji wani da kuma ya haula in kuntum sadiqina in kun kasance ku masu gaskiya ne ku faɗa to wannan jama'a da aka ce in kuntum sadiqina sai malamai suka ɗauke ta kallon da malaman musulunci suke in kun tun sadiqina in kun kasance masu gaskiya ne su suka fito zai yi mana su su karya kenan ban sani ba mun gano karatun ai Allah ne yake in kun tun sadiqina in kun kasance masu gaskiya ne sai malamai suka ce to zai yi mana su su karya kenan ai ba zai yi mana su su karya ba ko zai yi ba zai yi su karya ba to me wannan kalma din ta sadiki da take nufi tana nufin sadiki ne na gaskiya din ne ko ko wata ma'ana take dauka tafridiku shi yasa wallahi duk wanda yayi alfahari na ilimi Allah sai ya gajiyar da shi in har ka zo kana wani jiki da kai cewa kai wani malami ne ka ba a kada ba wallahi sai Allah ya gaishe da shi ya nuna maka cewa ba haka ba ne kar ku manta kissan annabi Musa alayhi salatu wassalam abin da ya faru da shi kenan ba haka zuwa ka ce ma annabi Musa alayhi salatu wassalam wai yanzu wane ne ya fi kowa ilimi a duniya sai shi ai ni ne Allah ya ce a ba haka ba ne ba haka ba ne kuskuren annabi Musa alayhi salatu wassalam a wannan wurin da aka ce wane ne ya fi kowa ilimi ya miƙa abin zuwa ga Allah ya ce Allah shi to banda Allah a mutane ba sai shi to yanzu dai kam a duniya babu wanda yi domin ni ne nake karɓo sako kai tsaye daga wurin Allah to sai annabi Musa alayhi salatu wassalam sai ya ce ni ne sai Allah ya ce a za mu tura ka je wurin wani bawan mun ba shi ilimin da ba ka da shi shine kissan surat kahfi ko kissan da ya zo a kahfi ina biya wa mutane ka kalli kissan sosai ta zuwa cikin surat kahfi za ka ba cewa kai abu da littafi ba kul wallahu shi ma ce kul wallahu ahadu shi ma ce ahadu ba haka aka yi ba haka aka yi ba yanzu nan wani ilimi ne za a nuna masa كما سبحانه وتعالى يشي متى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما mu muka sanar da shi wani ilimi daga wurin mu kai ne ilimin ne ba a aji aka samu wannan ilimin ba wannan kuma ba yana nuna cewa wai mutane kasu je koyi karatu bane Allah zai ba su ilimi ko a ce ka ja tarbi Allah Allah Allah Allah zai ba ka ilimi ba haka ake yi ba zaka tashi kai karatu idan ka tashi kai karatu kai karatun ka ƙara kai karatun sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya baka wani irin ilimi wanda shi da wani mana sun jiya cewa ilimi haske ne wa man lam yaj'al Allah lahu nuran fa ma lahu min nur to lokacin da kai karatu sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya baka wannan haske da ilimi kawai sai ga kawai cikin abin da ka karanta in suka duba mana Sheikh Abdullah Musa Usman malamin wanda ya wadda wannan littafin lubul lubtin nan ko yana faɗa yana cewa akwai wani malami wanda shi gaba ɗaya ba abin da ya karanta sai ahalin babban limamin garin ko babban alƙalin garin sai ya rasu ta ce yanzu wannan mutumin shi ake so a ba alƙalancin garin saboda ana kyautata masa zato na salayi tare da cewa a garin ga sauran malamai ba ga sauran malamai su kuma da masu san ya ta cin karatun ya ya da ne shi ke sai Allah ya ji ke aka ba shi aka ba shi alƙalancin gani hukuncin da ya fara karo da shi na farko hukuncin kisa mutane sun bakwai sun taru sun kashe wani mutum guda ɗaya za a kawo wani hukuncin haka sai ba da shi kuma ya san manya-manyan malaman garin da suka ci yau Allah zai fito da jahilcin shi yau Allah zai fito da jahilcin shi fili kaza kaza kaza kaza ranar da za a yi dama ana sauraron shari'a ne za a saurara kaza kaza wayanan kawo na wayanan kawo ranar da za a yanke hukuncin aka aka cika hada su ma malaman suna son su ga yaya za a yi a kure suna dai babu hukuncin kisa a adali ba bai babu babu kun ci ta alai babu shikenan da ya zai gama cewa ta ya gama binciken shi a ina yi shi alifin nan na su da ya suna alai kun gama bincike mun gama hukuncin sai wani na mana zai wanda ya kalla wannan eh wannan shi zai mafta ba zai mafta shikenan sai ce hukuncin su kamar yadda muka gani a cikin littafin alali shi ne duka za a kashe su bakwai ne hukuncin haka ne hukuncin su haka ne kisa ne amma a wannan ahalarin ne abin kuwa da ya ce dalili na shi ne malam mai ahalari yana cewa fa'idin tabbatar ko ya ce idan ta ayyana fil najasa idan najasa ta bayyana yuslimu alluha a wancan mahallinta yanzu da mutum ɗaya ne ya kisan shi kaɗai ne an gane shi kaɗai ne to da shi kaɗai za a kashe malam mai ahalari ya ce fa idin zabatan idan abin ya falsama musulun tsawo kullum sai abin su dukkan su baro saboda haka yanzu kuma dukkan ku za a kashe wayannan malaman sai suka gano wani abu a wurin cewa wannan hukuncin da ya yi wani haske ne Allah ya sanya masa a wannan wurin kuma Allah ya dakatar da shi akan hukuncin da yawan sai suka fara kuka suka zo har suna roƙon shi gafara gafara suka zo suna roƙon shi cewa ka yafe mu dan Allah ba shi lafiya suka ce dan Allah ne ka yafe mu kaza kaza kaza kaza shi Allah kuma shi Allah ne ya abu shi kawai shi da kawai Allah ya ce mana to haka Allah yake to shi yasa babu kyau dan Allah ya baka ilimi ka rika ji a ranka cewa ka fi kowa wani sai karanta littafi ba ra ɗaya ne Allah ya ta haka masa Allah ya ta haka masa Allah ya ta haka masa kai za ka zo karanta littafai da yawa sai Allah ya ta haka maka Allah ya ta haka maka ko da yanzu muna magana kan an ji uni bi asma'i haula in kuntum fariki muka ce malamai suka ɗauki wannan kalmar cewa to yanzu mala'iku za su yi karya ba za su yi karya ba to kuma Allah ne ya faɗa za ka ji Allah bai san abin da yake yi ba ne ba zai yi ba to me wannan kalmar take nufi sai malaman musulunci suka fara magana a cikin suke na farko ana son a nuna wa nan mala'iku cewa wancan hukuncin da suka yi aljanu an kawo su duniya sun zubar da jini suka hukunta mutane da wannan cewa ba daidai ba ne abin da yake koye ba a ce ka bulbulo ka ka nemo shi ba gaibu ce nan ya zaka magana kai tsaye malaman suka ce wannan yana ƙara ishara zuwa kan cewa mala'iku ba su san gaibu ba saboda haka ma suka yi kiyasi saboda haka yanzu da sun yi kiyasi Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mun cewa kiyasin nan da suka yi ba daidai ba ne a wannan ne idan mutum yana duba tafsirin tafsirin Qurtubi zai ga an kawo kisan ko an kawo magana cewa wayannan mala'ikun da suka wannan magana su dubu goma sha biyu ko dubu goma nan da ya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka halaka da su aka shafi su kawai an gama amma ban sanar shahara shine a ba haka aka yi ko kafin kowa zai kawo fahimtar shi ya aka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ilmantar da su ya nuna musu cewa wancan kiyasin da suka yi na an kawo aljanin duniya sun zubar da kira ne ba daidai ba ne. To yanzu wannan in kuntum sadiqina din nan shi ne aka ce in kuntum alimina in kun kasance ku masana ne da abin da ɗan adam za ku aikata. Ba wani sadiqina na gaskiya ake magana a wurin ba a sadiqina a wurin yana nufin alimina ne. in ka kalla ma'aunin ma ɗaya ne ko sadiqina alimina ma'auni ɗaya ne sura ba su malamai su ce abinda wannan kalmar take nufi ke malaman sai suka ɗauka daga yi wannan wannan cewa to a to daga ina ne aka samo sau na wa'annan yarurrukan lahada yare da mutane suke amfani da shi a duniya daga ina aka samo shi sai malaman suka ce an samo wayannan lahaja din ne yaran dukan nan wannan bahaushe wannan biyarbe wannan biyamiri wannan kaza an samo shi ne daga wayannan musammayatun da annabi adamu alaihi salatu wassalam yayi magana da shi to ran kawai sai wannan ya rika yin hausa wannan ya rika yin yarbanci wannan ya rika yin lufanci wannan ya rika yin ibranci wannan ya rika yin haka kowa daga nan ne aka samo wayannan in ka duba za ga maganganun da malamai suka yi musamman wannan malamin zamfashiri ko a ba zamfashiri ba me suna wani ɗaya malamin nan ba ibn kasir ba to na manta sunan malam shi ne ya kawo wa'annan maganganun haka cewa ai asalin yare na duniya ya fara samo asalinsa ne daga larabci daga nan larabci sai ya ta bunƙasa ya ta bunƙasa yarurruka sai ta fita daga ciki shine har za ka ga wasu masana yarurruka suna cewa babu wani yare babu wani yare wanda babu kalmar yarensa a cikin alƙur'ani yadda ake faɗa da yarenka haka za ka zo ka tarar da shi a ƙur'ani ko wani malami ya ce to shi zai bahaushe ne shi ya gano nashi a cikin alkur'ani sauran yaran su ma su je su gano nasu aka ce wanne ne yake faɗan Allah subhanahu wa ta'ala kul i ko ko ba ka wani yake cewa ba i kul i ka ce da su i wa rabbi innahu la yace to kowane yare akwai nasu alkur'ani shi ya gano nashi a cikin alkur'ani da haka za ka ga yanzu yanzu ba bahaushe in ka kalla in ka ce mai menene sunan albasa da hausa ne zai ce maka ha albasa zai ce maka to wannan albasan ai larabci ne albasan ne albasan wa isai wa isaiha wa fumiha wa adatiha wa basariha alju hausa ne alju hausa ne alju larabci ne malam ba hausa ne kawai ya kalla kalmar kawai sai ya tsare ta kawai kawai sai ce bari na dan mutu wani gyara kawai asali aljaibu ne kawai sai ce aljihu kawai wani aljaibu da aka aljihu kawai shi kenan kowa ya wuce to haka za ka gano sai mutum ya kalla wata kalma kawai sai ya yanke ta sai mata kwaskwari ma sai ta dawo yaren shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya ne sai Allah ya ce mana
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم sai mala'ikun nan suka ce ya Allah subhanaka sarki ya tabbata gare ka la ilma lana mu ba mu da wani ilimi illa ma allamtana sai abin da ka sanar da mu innaka anta al-alimul hakim domin kai Allah subhanahu wata'ala al-alim ne kai masani ne al-hakim mai hikima ne kan dukkanin abin da ka tsara to daga nan wurin malamai sai suka ce wani hukunci cewa ka'ida ce ta ilimi idan aka zo aka tambaye ka a matsayinka na malami kai a matsayinka ma ba na malami ba aka tambaye ka kan abin da baka sani ba musulunci ya ce kakka wani jahilta ban sani ba kai koyi da mala'iku menene kaza ban sani ba so da babu cin ƙarya na ilimi a tambaye ka hukunci ba ka sani ba ka daddaje sai ka ƙaƙaro wa kaga wasu ma ƙaru da ilimina illa ma abin da innaka anta alimul hakim wannan ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya koya mana lokacin da wani mutum ya zai tambaye shi kamar hadisin ya zuwa cikin sahih bukhari ta isnadin sa har zuwa kan sayyidina Abdullah bin Umar cewa wani mutum ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani wuri ne wani bigire ne ayyul bukhari sharru wani wuri ne mafi sharri a doron kasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shi yake magana da Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake tadri ban sani ba. Hatta as'al hatta as'ala Jibril alaihi salatu wasallam. Har sai na tambayi mala'ika Jibril. Zuwa can sai ga mala'ika Jibril ya zo. Da mala'ika Jibril ya zo da Allah na na manta wani abu. Yanzu na abu ya faɗo ne. Ko? Amma ga wannan kisa. da malaika da zai jiro sai ki tambaye manzo Allah ya tambaye shi wai wani wuri ne mafi sharrin bijiri a duran kasa malaika da sai ya ce ni ma ban sani ba sai na tambayi malaika Mika'il da aka tambaye malaika Mika'il sai ya ce Allah subhanahu wataala ya ce a sanar da ku mafi sharrin wuri a duran kasa ko kuma kwarai da hadisin ya zo mafi alherin wuri a doron kasa shine masallaci mafi sharrin wuri a doron ƙasa to kasuwa ne kasuwa ne wanda suka san abin da kasuwa ta kunsa za su tabbatar maka da wannan a kasuwa ne za a ga mutum ya sa an samo mai mage a haɗa rami a jirne ta da ranta wai shi ne kwastoma mazu ba a yi a kasuwa ne za ka ga abubuwa daban-daban daban-daban cewa wai sirrin kwastoman ka sirka zuwa shine in mace mai ciki ta zo shagonka to duk yadda za a yi ka taɓa cikin mace mai juna biyu ba nake magana mace mai juna biyu in ta zo shagonka ka taɓa cikin nata kwastoma za su rika zuwa wurin tsabi tsabi ne to a kasuwa ne za mu yi wayan abubuwa sai abubuwan kuma da suke cewa biri a kasuwa ne iri-iri kowa ya san manjan wani ba ke zai ɗauko irin kamudin nan kusa kamu ko ko ba kamu wani wani farin abu ne ya haɗu ba da masu da manja ya zai da masu da manja wani farin abu ne ya haɗu ba da suna kwaɓawa sai a rika zuba shi a cikin manja ba san ga kun taɓa lura sai da abun yana kwantawa a ƙasa wannan abun an zuba shi yana ƙara ma manjan yawa ne sai a rika ɗibowa ana firma da mutane a kaku wannan ne ba ake yin almujahana kala kala ko jiya wani yake gaya mu irin cutar mutane da ake yi a wannan garin in sun je ƙauyuka yake wai sai a zuba wa mutane dutse a cikin haka wani ya gaya min jiya cewa yan nan yan nan garin sun fi sanin kasuwanci wai in an je so kaya a ƙauye wai sai a ɗibo duwatsu sai a zuba a wai buhun sai ya yi nauyi kuma kai za ka zuba hunka ya yi nauyi sai ka dawo wannan gida sai ya rubuta da ruku ne kawai to duka a kasuwa ke koyon waɗannan sharrin a kasuwa ne za ka ga mutum yana da shago wai ya yanci wani wuri wai nan ne mata za su shiga suna canza kaya da yawa wasu 'yan kasuwan a nan suke lalata da matan sauran mutane mu gaya mutum nan mu gaskiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da su cewa to an faɗa masa cewa yanzu mafi alherin wuri a doron kafa shine masallaci mafi munin wuri mafi sharrin wuri a doron kafa to kasuwa ne shi yasa musulunci yake in zaka shiga kasuwa kai addu'a domin kasuwar ma ba kai kadai bane har da aljanu arama ba kuma karo da su ba ko har da aljanu sosai kuma suna zuwa su kasuwa da mu amma suna wasu suna shiga irin na mutane ne shi yasa ma dai musulunci ya halatta wulakan da duk wanda ya gani kawai ko ka san shi ko baka san shi ba dan zai yi ba mutum bane Allah mu shuba Allah ka yafe mana abin da suna din da bayan na fara karanta wannan hadisin shine yana daga cikin al-musammayatu da aka sanar da Annabi Adamu alaihi salatu wassalam shine sunayen wa'annan mala'iku da kan ma ba san sunayen su ba Allah ne sanar da annabi Adam alaihi salatu wasalam ga ma sunayen kai sunan ka malaika Jibril kai sunan ka wani kai sunan ka wani duka shi ya faɗa sunayen su Allah ya fi mana Allah ya fi mana an taba kuma an tambaye sai da Umar radiyallahu ta'ala anhu da ka tambaye sai da Umar radiyallahu ta'ala anhu kafin nan ma ka gano cewa tun zamanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin karantarwa kenan an tambaye ka ka sani ba ka ce ba ka sani ba sai ma Umar ba ya taba ƙara ya taba yanke sadakin mata ba ko bai taba ba saboda sadakin ya yi yawa sadakin ya yi yawa ya ce to daga yau kar a ƙara cewa sadaki dinari kaza dubu kaza da cewa a tsayin da shi daidai wuri kaza kawai a ce dinari hudu shi kenan ya ya wadatar shi kenan amma kuma ce ba ka wani akan nimbar wata mata daga can bayan ta so ta tsaga hannu sai da Umar ina da magana ya khalifa ina da magana Amir Mumin ake ce ne ina da magana ce menene ta ce kai awa za ka yanke mana sadaki kai awa za ka yanke mana sadaki bayan Allah ne subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ataytum ihdahunna qintara Allah ya ce ko da an ba ku zinari da ya kai yawan girman dutsen Uhud a matsayin sadakin su sadakin su ne sai na Umar ya shiru sai ya ce kowa ya fi sayi na Umar ilimi sai na Umar bai fahimci wannan abu ba. saboda haka mace mata dace na sauka da kan wancan fasa wanda na bayar na sauka kowa abin da ya ga zai iya sawa a sadakin tiyarsa ya sa kowa abin da ya ga zai sa a sadakin tiyarsa ya sa shi ya jini to nan ne kuma baki da ke saka ba dan an ce a sa sadaki kowa ya sa abin da ya ga zai sa ba sai kuma mu zo mu cika sadakin ba wanda ba mun karatu kan wannan shi sadaki yana hana samari aure a zuwa shi sadaki naira dubu ɗari dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu yan wana filan dubu ɗari biyu dubu ɗari uku da can na ko ainihin sai na sai na dawo gida ne ma da gani ko dubu ɗari uku zai hana mutane aure zai sa mutane kuma su yi ta yin zina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da wannan sai ya faɗa maka wani abu wanda in je mutum yana da hankali to aiki da karantarwa manzon Allah ya kamata ya yi amfani da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da cikin albarkan iyamaci shine saukin neman ta wurin aure da yadda aka zo za a nemi ta ba za a ce wa mutane a je ibadan a je makwai a je maiduguri akwai kawunta a can aji a gaishe shi a sauki dai a sauƙaƙa wa mutane sai ka a gaisuwa ba ka ce ka gaishe ba a yi da baki to kaga da akwai buƙatun a gyara ne ka gani yake sauƙin neman ta sai yana daga cikin albarkacinta sauƙin sadakinta kai manzon Allah ma ya ƙara mai ta maka wani sako irin wannan yace aure mafi albarka shi ne wanda sadakinsa bai yawa ba to amma a zo a sa sadaki dubu ɗari dubu ɗari biyu akwai bukatuwan a gyara wanda zai baya mun yi wannan magana ko to wa'annan duka ya nuna mana cewa tun a zamanin da ana tabbata karantarwar addinin musulunci in an tambaye ka kan abu baka sani ba kai ka ce ba sani ba shine mafi saukin to yanzu an ce wa mala'iku su faɗa sunayen nan sun ce qalu la imana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim yanzu za mu tashi kan ya qadimu an fi'zun bi asma'i amma lokaci ya ga ya kai ko da za mu hakura haka abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bada lada wanda muka faɗa duka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana in akwai mai tambaya ɗaya biyu sai mu ansa in babu za mu hakura sai a yi sallah alhamdulillah aka yi ne sai ta wani hanya nasarar ba family planning ba ta muke to ai da dama suna yin kwana hudu ne aka samu tangarɗa bai tsaya a kwana hudun nan ba sai ka tsara dama an ce mafi yawan kwanakin al'ada kwana goma sha biyar ne saboda haka ba kwana takwas ba hudu shi ne zai ba kwana goma sha biyar har yanzu tana da damanta da za ta ci gaba da tsayawa kafin jinin ya ɗauki ya ɗauki. idan family planning dai ka ga jawo ba kanka ko ba haka ba to duk da haka musulunci ya ce za a duba kwanakin da jinin ya zo da kwanakin da jinin ya dauke za ta fitar da yawan kwanakin da suke yin jinin al'ada in ta fitar da yawan wayan nan kwanakin sai da ci gaba da azuminta ya zama to jinin istihawa kenan wannan ya zama to jini na rashin lafiya Allah ya ce mana wani tambaya Allah jirin ka dan wani a tambaya ya Allah yake sanar da annabi Adamu wayannan asma din to ka ga yanzu mu ba ma nan lokaci ko ballan suna mu ya hangowa to kuma a nan wani sai mu ce Allahu wa rasuluhu a'lam ka gani ko yawa na wani sunu alam Allah ka ya sani wani tana kai kai ba da mu kura sallu ala nabi al-karim Allah na tawaddi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da muka faɗa daidai Allah ta bar lada wannan da ka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafi mana imamu mu kuma subhanahu wa ta'ala ya kara mu lafiya Allah ya kawo kwana masu kama masa muna da wasu da manzon Allah Allah ya musu jagoranci Allah ya rika musu da rasulun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da ina mu na hancan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kara zaman mun da shi lafiya dukkanin abin da zai zai kada hankalin al'umma dare ko rana Allah subhanahu wa ta'ala ya kawar da shi ga al'umma Allah subhanahu wa ta'ala wannan jiha ta mu Kaduna da wannan kasa ta mu Najeriya dukkanin damuwa da ke ciki da tashin hankali da ake fama Allah subhanahu wa ta'ala ya dauke mana da Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya maido da zaman lafiya a wannan kasa ta mu da wannan jiha ta mu ya alfarma mu Allah sallallahu alaihi wasallam ma koyya da mu da hidima da mu dare da rana muna tawassuli da manzon Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mu bukatun su rubutun su Allah ya kara duba musu Allah ya sanya musu albarka kowa da bukatun wani alheri duniya da lahira Allah subhanahu wataala ya biya mana yan kasuwa Allah subhanahu wataala ya kara musu buri dalibai Allah subhanahu wataala ya kara mana basira da alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya mu gida da asibiti da wanda suke tafi da shi a dukkanin su Allah ya ba su lafiya ko dan uwa yana bara addu'a Allah subhanahu wataala ya biya masa bukatunsa ko kwana uku kenan haka ina cewa zan dinnan a sahaba الله سبحانه وتعالى يوم ذكر قاتل دم محمد الله صلى الله عليه وسلم اللهم برحمتك الواسعة أمنا وادنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والإستاذ والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ولأئمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وتابوا بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المسلمين